أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تقصر إلهي نظرت رشد العليم إلى بداية عنايته ونفعت عنكم في القول بها إلى أسمائه والآية والفتنوع تعصني بها والمنتمين إليه من جوع الزائرين ومكر الماكرين وحلم الظالمين وطغيان الغلاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بركة مدفعش أدواركم أولا مصلاشي من شارك البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lafiyar mu yau karatunmu na tsawuf ne tubanci da abin da tubanci na kusa idan mai sauraro na tare da mu muna nan kan magana ko ko mataki ko mukami wanda ke shine na tauba muna karatu kan sharuɗan tuba kamar yadda dai muka riga muka karanta a can baya cewa sharaɗin na farko na tuba shine mutum ya tuba kafin ya ga mala'ikan mutuwa shar'i na biyu shi ne mutum ya nadama kashin wannan nadama shi ne muka kawo maganar Muhammad bin Ali al-Bakir radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa kafa bin nabi tawbatun yanzu za mu shiga maganar Imam Ali karamallahu wajhahu Imam Ali karamallahu wajhahu yake cewa istighfari wani irin daraja ne yake da shi daraja take da shi ko matakai matakai ne wanda yake har zuwa mataki na ƙololuwa na yadda ya ƙara faɗa ce shi istighfari wani abubuwa ne wanda ya tattara abubuwa guda shida istighfari ya kunshi abubuwa kwara shida sai wayannan abubuwan kwara shida sun tabbatu sannan yake tabbatuwa cewa mutum ya yi istighfari din Imam Ali yake na farko annadamu alama maza mutum ya yi nadama kan abin da ya aikata bisa kuskure wanda ya wuce shekaran baya ko ko satin ko watan da ta wuce ko satin da ta wuce ko ko a wannan da suka wuce mutum ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba na saban Allah to mutum yayi nadama yayi regretting din cewa kamar ni da Allah ya bani lafiya da wadata na aikata wannan saban nasa lalle bai kyauta ba to mutum da yayi nadaman abin da ya aikata wanda ya riga ya wuce malam ya ce abu na biyu al'admu ala tarki la'aush ilayhi abadan mutum ya daura niyya na cewa ba zai kara aikata wannan zunubin ba matukar yana rayi to malamin imam ali yace to wannan shine sharadi da biyu matukar kana raye kace ba za ka kara aikata wannan aikin da ka aikata na saban Allah ba amma misali mutum yace ya tuba amma an jima kuma yace zai kara komawa ya aikata kaga wannan ai ba tuban ba kenan ko ya zama abin da Hausawa ke suke kiran da suna tuban baturu wannan tuban baturu babu kyawu mala yace abu na uku an tu'addiya lil makhluqina huquqahum hatta talqa Allah am la laysa alayka taj'atu shine mutum ya mayar da haƙoƙin mutane da ya zalunce su hatta ya je ya riski Allah subhanahu wata'ala babu wani nauyin wani mutum a kansa na dauke maka wannan abun to idan na dauke maka wannan abun ba zan koma daki na in dauko tarbiyya cewa astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yaje min dukiyan wani ko abun wani da na dauke ba na Allah ba zai yaje ma ba sai ka mayar da wannan abun wurin wanda ka dauka ka ce gashi an gane wannan wannan abun ko koda tarbiyya naka na dauke maka ba zan je in ce to ai bayan na istighfari ko ne salatin annabi za ka samu lada da shi ba saboda haka na dauke ma ba ko mun ƙarya ne an gane wannan in dai haƙƙi na wani ne ba ba ka yi ba to sai an maka hisabi a kansa ba za ka zauna ka ce an tsagabar lawai Allah ya bi maka ba sai ka dawo da wannan tarbin zuwa wurin wannan bawan Allah wanda ka dauke masa in kuma kana tsoron kada ya ganka sai ka lallabo ka wurgo ta windon shi shikenan ba eh sai gani ta ikon Allah ya dawo da wurin da ya dauki ya wurgo dai Allah ya yi mana Allah ya yi mana malam yake sharadi na uku kenan malam yake sharadi na hudu shine an ta atani da ila kulli fariyatin alayka bayyata shine duk wani aiki na farilla wanda ka tozartar da shi ka yin sa a lokacin da aka ce kai to fa tu'addi haka ka koma ka mai da wannan hakkin kamar misali wata ramadana ta wuce mutum ya ƙi yin azumi guda bakwai a ciki ko guda goma a ciki saboda za su je kwallo wani gari misali to shi kenan tun da yanzu wata ramadana ta wuce sai ya zo ya rama kenan yanzu haka ne kuma ya kafara sujjan yi mana kowane ɗaya sai ya yi zuci kowane ɗaya a malam ya ba haka bane domin ka sha azumi da gangan ba wani lalura na shari'a kamar rashin lafiya ko tafiya ta kama ta to in je ba wayannan sharuɗan ba to shi kenan in ka sha azumi ƙwara ɗaya sai ka yi sittin kowane ƙwara ɗaya sittin kowane ƙwara ɗaya sittin kaga wanda ya sha ƙwara goma kaga zai yi azumi to sittin to goma kenan zai yi sittin so goma Allah ya yi mana Allah ya yi ta yi kusan shekara ɗaya ke rena azumi ko an ma da doriya ko ba haka ba an da doriya kaga in ka ce biyu so goma ai a sayan ke nan kusan shekara biyu ko ba haka ba kusan shekara biyu Allah ya yi mana to idan kuma sallah ne ta farilla mutum ya ƙi idan sallah ne na farilla mutum ya ƙi to sai ya lissafa wata nawa da ya daina yin sallar in shekara ne sai lissafa shekara nawa ne da ya daina yin sallar kaga musamman da ya daina yin sallah tun daga lokacin da malam mai kuɗi ya aure kaga ya ja maka yin sai a lissafa a ce wai shekarar malam mai kuɗi da aure a yanzu shekara goma ne ko shekara bakwai sai a ce sai ya ramu sallolin shekara bakwai kaga mutum wa ya ja ma wani yanzu shi ya ja maka shi to ba za ka zauna a ɗaki kawai ka ce a hannun shekara bakwai nan aka yi wurin aka yi wurin aka yi wurin Allah ya yi a sai ka je haramu an gane wannan ko kuma zakka ne mutum aka ce ba da zakka tunda yana da kuɗi sai ya ki bayarwa to ba zai je ya ce to Allah Allah ka yabe min zakkan shekara bakwai nan da ban bayar ba Allah Allah ka yabe min Allah ka yabe min a'a ba haka ake yi sai ka je ka fitar da zakkan shekara bakwai nan to sanan kuma sai ya ƙara ɗaukar tafi sai ta neman Allah gabara aka yi furin Allah aka yi furin Allah to a lokacin Allah sai gabar ta mana kaga sharadi na hudu kenan ba sharadi na biyar malam yace an ta'tami ila Allah min ladina bata ala suhti فتغيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما الجليل. ما لا ينشأ شو؟ شرعي نبيا duk kokan da yake kuma ta hanyar haramun ne ka gina jikin ka da ita to ka hutar da ita ka narkar da wannan tsokar ta hanyar jin tsoron Allah ta hanyar yawai komawa ga Allah subhanahu wataala har sai wannan tsokar ta rami ta ta ta ta zagwaje da jikin ka kenan idan da mutum da kudin haramun ne yayi kiba yayi bulbul an gane magana idan mutum yayi kiba da kuɗi na haramun to ba zai dauki dari ba kawai a tsakar lafiya a tsakar lafiya amma wani ya ce a har sai ka kusa da wannan kiba da kai ta kuɗin haramun ka koma tsirin da kamar yadda kake da shi kenan sai a wannan lokacin da ta tsakar Allah Allah ya yi maka sai Allah ya yi maka Imam Ali ya ce ka san me yasa haka zaka zaka ce da kusa ka zagwanyar ko ka narkar da kitse ko naman da ya fito daga jikin da ya gina a jikinka ta hanyar haramu yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu lahmin nabata bil harami fannar auladiha duk naman da yake tsoro daga jikinka ta hanyar kuɗi na haramu ko ta hanyar haramun sai kai kuku kai kiba maza Allah ya ce to wuta ne ya fi cancanta da wannan jima sai an sa mutum a gidan wuta wuta ta kokona ta kokona shi ya yi kamar shekara irin kamar dubu ɗari uku haka to sai a tsoro shi to kaga da mutum a ce wuta ne za ta narkar da wannan jima a ta gwamnatin a duniya ya yi kokari ya gyara tsakaninsa da Allah kada a je lahira ana a ina za a saka a ina za a Allah ya ce mana malam yace lamba na shida shine an tuzikal jisma ala maqahati kama azatahu ala wal ma'siya shine ka ɗanɗana wa jikinka zafi da juriya na bauta wa Allah kamar yadda ka ɗanɗana wa jikin naka daɗi na sabon Allah ka gani yanzu misali lokacin da mutum yake saba wa Allah ba daɗi yake ji ba ko ba haka bane yanzu mai shan giya lokacin da yake shan giya ai daɗi yake ji ko mai yin zina lokacin da yake yin zina ai shi daɗi yake ji ko ba haka bane mai sace wa mutane kuɗi lokacin da yake sace wannan ya sato kuɗin ya yana tattashewa ai daɗi yake ji ko ba haka bane shi ne aka ce to yanzu idan ka ce za ka tuba to sai ka ɗanɗana wa jikinka juriya na bin Allah kuma ko idan sai ka ce ma jikin naka yanzu azumi za a rika yi yau za a yi azumi gobe za a huta yau za a yi azumi gobe za a huta saboda ɗanɗana yadda ake jure wa bauta wa Allah tun da da ta ji daɗin saba wa Allah Imam Ali yake fa inda zalika taqulu astaghfirullah Imam Ali yake to a wannan lokacin ne idan ka tabbatar da wayannan sharda guda shida da aka ambata to a wannan lokacin ne zaka iya cewa astaghfirullah amma in baka tabbatar da wayannan sharɗan ba sai ka dauki da rigan aka yi wallahi aka yi wallahi kawai kana zikiri ne an gana wannan da farko sai ka yi nadama abin da ka aikata sai ka daura niyya ba za ka ƙara komawa ka aikata wannan da ba na uku kamar yamma da mutane haƙoƙin da ka kwace musu ko ka zalunce su akai na hudu duk wani aikin baranda da kake yi to yanzu ka je ka aikata karama na biyar naman da kan jinu a jikinka ta hanyar haramun ka narkar da ita na shida shine ka ɗanɗana wa jikinka juriya na bin hanyar na bin Allah kamar yadda ka ɗanɗana masa morewa morewa sabon Allah to idan kai haka to a wannan lokacin sai ka ce astaghfirullah Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu tawbati maftuhun liman aradaha kofar tuba budaddiya take a buɗe take ga duk wanda yake so ya tuba ma Allah duk lokacin da kace Allah ka tuba Allah yake a shirye nake da na karɓar tuban naka amma manzo Allah yake liman aradaha ga wanda yake so ya tuba fa tare da mutane da yawa ne ba ta son tuban shi yasa za ka ga har su mutu je lahira a sa wuta domin idan mutum yana son ya tuba duk lokacin da ya gano abu kaza da yake yi saban Allah ne akwai bukatun ya ci gaba da aikata wannan babu bukatun ya ci gaba da saba wa Allah idan me ake bukata a wurinsa shine ya koma ma Allah ya ce Allah ya tuba ko sai ya gyara kurakuran da yake yi a da amma in mutum ya ki ya ce a bari sai gobe kai bar na bari sai ƙarshen shekara ko an dan an dan more an shashe na kirsimeti na an yi alaluya ko ba haka ba su ingozi da grace sun ɗan ka kawo abin kirsimeti nan to a lokacin sai mutum ya ce ya tuba kaga yana da tabbacin wannan zai kai kirsimeti ba shi tabbacin zai kai ƙarshen shekara kenan ya ki ya tuba yana cikin haka sai kawai mutuwa sai su ɗauke shi ko mun fa sha jin labari mun sha gani mutum ku yi sallama da shi lafiya lau sai da safe sai da safe ya kwanta a ɗakin shi kenan garan Allah ya waye ga mutu mun sha ji mun sha gani ku yi sallama da mutum sai da safe a dawo lafiya a dawo lafiya sai ya tafiya ya ɗau hanyar tafiya garin nasu sai da sabani ya yi hadari ya mutu kenan mutum bai da tabbaci ma akan rayuwar nan mutum da mutum bai da tabbaci akan rayuwarsa kenan ko da yaushe mutum ya zama yo cikin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan shi ta Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam yake babu tawbati mabsuhun liman aradaha kofar tuba budaddiya ne a ko da yaushe ga wanda yake so ya tuba ma Allah fatubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku yan uwa musulmai mutuban mu Allah madaukakin sarki tuba na hakika ne tuba na gaskiya tuba ba na zaran ba tuba ba irin tuban mazuru ba ko a san tuban mazuru ko mazuru ne kana kiwon tantabaru ko kaji sai ya shigo da dare jiya ka kama ya ci za ya ci shi da wuya ga ya cinye ka ya cinye ka tabara bara daya sai ya kama wannan ya yaga ya kace ya kama wancan ya yaga ya kace ya kama wancan akalla sai ya kace maka tantabaru guda goma bai cinye ko kwara ɗaya ba sai ya gudu gobe ma haka zai tsara zuwa ya ƙara yi shi kenan sai ka sa tarko sai ka kama shi in ka kama shi ga wani haka ne alamar na tuban ne ba zan sake ba sai yana wani dole kai shi kaɗan da bishe ka bishe kaɗan da bishe ka bishe kana take bishe ya rasa yawo a guje kai ka ɗauka ba zai ƙara dawowa ba sai ya sha maka Allahu da dare kuma sai ya ƙara dawowa sai ya ƙara kasance maka tantabarin ya ƙara kasancewa kai tunanin sa ai ba zai dawo ba sai da sabai ta ƙara budewa sai ga duk ya ƙara kasancewa gobe ka ƙara kan sarkon shi ke ka ƙara kama shi ga yana wani haka haka kuma da ga yana wani haka haka da shi za ka ga mutanen ƙasar Hausa sai su ce wallahi sai mun yanka sai mun ci eh sai mun ci yanda ya cinye mana tantabaru ko yanda ya cinye mana kaza sai mun ci shi ma sai ga an yanka shi daga wannan lokacin ko ba haka ba a ƙyaje shi in masu ci ne sai su ci in wayanda ba sa ci ne sai a je a kai mu mutanen kasuwar da ko sai a ba mutum naira ɗari biyar ko ba za ki yi ba Allah ya ce Allah ya ce kaga Allah baya son tuba irin tuba ta mutum Allah baya son Allah yana son mutum yayi tuba tuba ta hakika wannan shi ne mataki na ƙarshe a cikin wannan karatun namu sai mukami na gaba wanda yake shi ne daga cikin makamat shine asabu haƙuri wayannan matakai ne wanda duk wanda yake so ya haɗu da Allah ya koyar da bauta wa Allah kamar yana ganin sa ana da buƙatar sai ya hau wannan matakan kage yanzu mataki na a tauba mun yi karatu kan menene su ba mun yi karatu akan shartar su ba ko karshe dai muka rige da masara sallallahu alaihi wasallam ya ce kofar tuba budaddiya ne ga duk wanda yake so ya tuba ma Allah subhanahu wataala mataki na gaba da ake bukatar wanda yake so ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa shine mataki na hakuri to menene hakuri malam yace asabru lugatan huwa al-abdu wal kaf abinda ake nufi da hakuri a yare na larabci shine kamewa da takaita kai Allah subhanahu wataala yace waqfir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma'anar wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana da annabinsa amma abin nufi shi ne al'umman annabin ma'ana wasbir wasbir nafsaka ayyuha sami ya kai abokin sauraro ka hakurtar da zuciyarka ka hakurtar da ranka ma alladina yad'una rabbahum da wayannan mutanen wanda suke roƙon ubangijinsu ko suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi safi da marjice yuridu na wajha wanda suke neman yardan Allah duk wayannan mutane da suke zama a masallaci bayan sallar asuba suna zikiri neman yardan babun suke yi neman yardan matan suke yi neman yardan sarkan suke yi neman yardan makwabta suke yi neman yardan wa suke yi neman yardan Allah yasa suke zama bayan sallar asuba ne shi ta roƙon Allah ko su ta zikirin Allah ko ba ka ba wala aki haka nan wayannan wanda suke zama da malice bayan sallar la'asar ita ambatan Allah ita zikirin Allah su ma neman yardan iyaye suke yi ko neman yardan sirkansu ko neman yardan matansu ko neman yardan abokanai ko neman nasara kan abokanan gaba duka suna yin wannan ne domin neman yardan Allah kaga Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya rika zama cikin irin wa'annan mutane wanda suke zama bayan sallah ba suna ta ambatan Allah suna ta roƙon Allah suna ta ambatan Allah ko ko wanda suke ambatan Allah da yamma shi ta ambatan Allah ta ce annabi Muhammad shi ma ya rika zama a cikin to yanzu mutum ya zama to yana zama bayan sallah asuba yana yin zikiri sai a ce wannan mutumin da huta ne dan mutum ya zauna bayan sallar la'asar yana ta ambatan Allah sai a ce wannan mutumin dan huta ne sai a ce wannan mutumin dan bid'a ne dan Allah in an yi wa wannan mutumin haka an mai adalci ina an zalunce shi an zalunce shi haka ne kenan wa'inda suke ce ma wa'inda suke zama bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar suna ta ambatan Allah ko ko ranar juma'a bayan sallar la'asar sun da shi ma a zuwa faduwar rana suna ta ambatan Allah kenan wa'inda suke ce musu yan bid'a ne ko wa'inda suke ce musu mushrikai ne sun zalunce su sai kuma Allah ya musu hisabi ranar lahira in ilimin mutum bai kai ya gano wannan ayan ba wannan matsalar shi ko matsalar shi Allah ya ne mai wa filahan a wurin farfajiyar malamai na ilimi su idan suka ce asabru abin da suke nufi da shi wa abdul nafs ala kulli shay shine daura zuciya ko dankwamar da zuciya kanta aikata wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake yake so a aikata ko ko wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake a hannu kada a aikata shi to kaga haka sai ya zama to mutum ya yi hakuri ko ya dankwafar da zuciyarsa kanta aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake a aikata ko ko ya yi hakuri ya dankwafar da zuciyarsa kan kada ta je ta aikata wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana eh ai kowane saurayi ko kowane mutum a yana son ya hole shi ma ko ba ka bane kowane mutum yana son ya hole amma mutum ya ci holewa ne saboda ne Allah baya tare kenan ya dan kufar da zuciyarsa ko ya hana ta je ta aikata sabon Allah ko ba ka bane kaga yin arula da asuba in ana tsananin sanyi ai ba kowa yake so ba ko ba haka bane ba kowa bane yake so ya aula da ruwan sanyi ana cikin sanyi ga iska na kawa malam amma ya za kai tunda Allah ne ya ce ai alulan za a yi sallah kenan ka jankwafar da zuciyanka ka tsaya ka yi alula da ruwan sanyi a lokacin da zuciya ba ta son ka aikata kenan yin hakan da kai sai Allah subhanahu wataala ya zaɓi an gane wannan malam ya ce wa sabru wa sabatu ala dinillah aladdini idza jaa ba'itu shahawati yace hakuri da kake gani shine mutum ya tabbatu akan karantarwan addinin sa to yin haka shine babban hakuri ba wai a falla maka mari ba a ce ya hakuri da kika hakura a eh to shi ma wannan nauyi ne na hakuri amma da ya kai hakuri na bin dokokin Allah an gane wannan ba wanda baya son kuɗi ko ba haka wani ba wanda baya son kuɗi kuma kowa ya san akwai wuri daya biyu wanda zai iya zuwa ya je ya dauke mu wani kudi amma ne ya haka ko domin mene ba kudin shi bane tata kuma a cikin addinin musulunci haramun ne ko sai da ni da kai muka kuma dauke mu wani kudin shi ko ba haka ba da ni da kai sai muka ji wani ya aje kudi mu je mu dauke ko mu je mu fasa banki mu kwashe kudi in mun yin haka ne saboda mene mun san cewa musulunci ya hana kai ba ma ba ka ba musulunci cewa yi cin dukiyoyin mutane ba tare da san rayukan su ba musulunci sai haramun ne in ce maka sai ka bani naira ɗari ko sai ka bani dubu ɗaya sannan zan sa maka hannu a kadda a dauke ka aiki musulunci ce zalunci domin ni da zan baka wannan dubu ɗayan a kan raina ne na baka? A kan raina ne? Ba kan raina ba ne, na je baka ne saboda kawai ka sa min hannu na samu wannan aiki. Idan ka karɓi kuɗi na ba tare da san raina ba. Idan ka zalunce ni ke, to sai musulunci yake hakan ba haramun ne. Ko mun karanta a baya, wa akulu bijini, shi da addini mutum ya nuna maka cewa shi malami ne shi kenan da ka dan bashi a cikin kuɗi wuhu sai kwashi an gane wannan shi ma haram ko mutum ya labe da wani aiki na addini yana tatsan mutane shi ma mutunci yake haramun ne ba a yi da shi ba ko ka ce za ka taimaki wani wanda 'yan sanda suka kama shi ko suka kama 'yan uwanki amma sai an ba ka kuɗi shi ne ma'anin ci da ciko musulunci yake haramun in za ka taimake ka taimake shi don Allah an gane wannan in za ka taimake shi ka taimake shi don Allah an kama dan uwanki kai kuma kana da kafa kana da dama da za ka yi magana a sake shi to kawai ka je kai magana don Allah a saki wannan mutumin da aka kama in sun sake shi wannan mutumin yan uwan wanda aka saka din suka ɗauko naira ɗari ko dubu ɗaya suka baka wannan wani abu ne daban kai ka rauke su sai ka samu su sharaɗi ba ka samu su sharaɗi ba wannan aha su ne suka baka da kansu an gane wannan a gane bambancin abu wannan kai ne zaka ce ba za ka sa yan sanda su sake shi ba sai an baka dubu ɗaya shike nan wayannan mutanen sai suke to suna son a sayan musu yan uwa sai suka baka dubu ɗaya kaga da ci da shi doke shi kuma ɗayan shi ne a ka yi magana ne an sake shi shi ke nan sun kama godiya wani mun gode ba da ba don ka sa baki ba da har yanzu ɗan uwanmu yana nan a cikin gidan kurkuku to mun gode Allah ya saka da alheri ga wannan ma ka tafi ko ka taruwa da wannan wannan wani abu ne daban za ka yi sa hannu da karba an gane wannan wannan ba laifi bane dan ka karba an gane Allah ya ba mu dukan gyarawa to ci da ceto haramun ne a cikin addinin musulunci babu ko in za ka taimaki mutum kawai ka taimake shi don Allah malam ya ce asabru shi haƙuri shi ne mutum ya tabbata akan tafarkin Allah akan karantarwar addininsa musamman ma idan ja aba isu shahawati idan wannan abin da ke motso sha'awa ya zo ko ai sha'awa ne zai zo maka cewa ya kamata ka ce mutu ko ba sha'awa ba sha'awa ne yanzu ka taɓa ganin wani saboda ba shi da moto ya mutu kai ka taɓa gani ai ba wanda aka ce saboda ba shi da moto ya mutu ko akwai ne babu ka taba ganin wani saboda ba shi da gidan da zai kwana ya mutu ko ba haka ba to shine ma na yake idan ja'a ba duk sha'awa idan abin da ke turnuko sha'awa ya zo idan a wannan wanda yake ta zo ya sha'awa yake ya kamata in dinka sabon kaya ya ka gani ma zuciyar na kamata ta ce ya kamata kenan sai in wai ka gani kenan sha'awa ne an zuciyar take raya maka cewa ya kamata kai kaza kenan in ka kauce ma sha'awan shi kenan ka kwana lafiya kuma duk wanda kaga ya biye ma son zuciyar shi da zuciyar shi ta ce masa ya kamata a yi kaza sai ga ya je ya yi ya kamata a yi kaza sai ya yi ya kamata in canza waya sai ga ya canza waya ya kamata in canza takalmi sai ga ya canza takalmi ya kamata in bar wannan ci da fara sai ga ya bari daga tabbatar wahala ya kama shi domin zuciyan ba za ta daina raya masa abubuwa daban-daban ba ko yau in ka canza wannan waya gobe sai ga an ƙara yin wata waya kuma sabu wannan ita ma sai ga zuciya ta ya kamata ta siya ba ita ma da ta siya ba za a yi wata biyu wata uku ba sai a ƙara kirkiro wata waya wanda ita kallon ta za ka yi haka sai ta buɗe ita ma sai ka ce za ka siya shi ke nan tafiya wata biyu wata uku sai a kira a ayo wata sai a ce ita magana za ka yi shi ke nan sai sai aiki kawai sai ga mutum yana tarar zare ido wannan ma ya kamata ko har sai mutum ya dangana zuwa kololuwa wannan babban wayan nan da ake cewa guda biyu ake siya ita ita ba a sai da kwara daya guda biyu ake siya yanzu idan ka sai guda biyu ne za ka aje ta a gida ɗaya kana yawo da ita idan ka dan idan ka sa lamba yanzu a nan Kaduna a cikin wannan ɗayan waya kaza kaza kaza kai sai ne to wannan wayar da ke sakwato a gidanka da ke sakwato ita ma wannan lambar za ta to kaga wahala ya kama mutane ko bai kama ba sai ga mutane kuma kowa yana so ya siya saboda wahala Allah ya yi mana Allah ya yi mana kaga duk wanda ya yi mutum zuciya to wahala zai shiga shi sa kai ko da yaushe mutum ya ta roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi wadatar zuciya duk wanda aka ba shi wadatar zuciya an gana an gama masa komai an gani ko shi ake kira da larabci alqana'a wadata ta zuciya za a ga mutane da yawa Allah ya ba su zuciya amma Allah bai ba su wadata ba ko mutum ne za ka ga ya tara kuɗi naira miliyan ɗari amma har yanzu yana nan yana ƙara neman kuɗi ko ba san wannan ba ya hana kan shi bacci ya hana kan shi sukuni ba shi nan ba shi can ba shi can ba shi nan amma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wadata na zuciya sai ga shi abin da ya mallaka naira dubu goma ne sai ka ganke yi bacci ki lafiya lau ya yi mutane ki lafiya lau ya tashi cikin walwala amma shi wancan wanda yake da naira miliyan goma ko miliyan ɗari sai ga ba shi san kwato ba shi ka suna ba shi china ba shi dubai ba shi san ba shi san ba shi kun to kuma haka zai kai ba har yau a manya manyan yan kasuwan mu ko ba da suke ba wani ma ba daga cikin manya manyan yan kasuwa akan ce wani a bakin su can wai yakan yi wata uku bai dawo gidan shi ba wata uku ba ba shi Dubai ba shi America ba shi Ingila ba shi China ba shi nan ba shi nan ba shi nan sai ya kwashe wata uku ba shi a garin ma gaba daya sannan sai ya dawo sai ya zo ya gaya yayin kaza ya san lungu kaza kaza kaza kaza to ka ji eri sai ya kara kisa sai bayan wata uku dan Allah wannan ya huta ne ko ya wahala kaga an yi kuɗi ba huta ba ke ba ba haka ba amma kai da Allah ya dan ba kuɗi daidai gwargwado da Allah ya huta ko ba haka ba daidai gwargwado sai dai dan abin da ba a rasa ba ko ba haka ba Allah ya ce mana Allah ya ce wa huwa tabat wa huwa in kana saka gano mutum yana hakurin ko baya yin hakurin ka gwada shi da gani yana bin dokokin da ya zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko baya yi malam yace da anna abdihi ma domin da anna mana kalari ma faqad sabara alaihi masaib duk wanda kaga yana yin ruku da karantarwan alkur'ani da karantarwan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle wannan mutumin zai yi hakuri akan musiba da ke samu sa Allah subhanahu wataala ya gaya mana kafofin su bako cewa su ne alladina idza asabatuhum musiba ban ji ba ban ji ba alladina idza asabatuhum musiban qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine karantarwar ubangijin ba wannan kuma shine karantarwar da ka tarar da iyayenka a kai kaga hankalin su kwance har suka mutu suka haɗu da ubangijin su lafiya lafiya za a ga mutum ya rasa ɗansa ya rasa mamansa ya rasa matarsa amma da katin katin ya ƙara hakuri sai ce alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode mun gode ma Allah mun gode ma Allah ba za ka taɓa ganin iyayenmu ne da muka rayu muka san su ba wani abin musiba ya same su kaga suna cewa mun shiga uku mun lalace wayo ni na zan sa kaina kaza kaza me yasa domin a kan haka aka tafiyantar da su kan sai ka yi haƙuri za ka iya haɗuwa da Allah lafi lafiya domin an sa maka a cikin alkur'ani mai girma cewa dama a rayuwarka ta duniyar sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabta ta ta hanyoyin da baka taɓa tunani ba ma Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ووجه الصابرين Allah ya ce wallahi ina ƙara rantse muku mutane ku ji ku saurara ku kuma yi imani lanabluwannakum sai mun rika jarabta ku jarabawa Allah ya sa mu jarabawa Allah ya sa mu jarabawa haka Allah ya ce jarabawa za a hako san in aka ce jarabawa kenan za a samu wanda za su ci za a samu wanda ba za su ci ba mu muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wanda za su ci jarabawa Allah yake za mu jarabta ku bi shay'in da wani irin nau'in abu wani nau'in abu min al-ju ya daga yunwa gidanka ba abinci shi kenan sai ka yi kanka mutu sai ka rage kan ka mutu saboda gidanka babu abinci sai ka sha giya giya ka mutu saboda babu abinci Allah yake za mu jarabta ku bi shay'in min al-a's min al-khawf ma kun na farko na tsoro za a jarabta mutane da tsoro wa nabru wannakum bi shay'in min al-khawf tsoro rashin zaman lafiya da ka dan tsira kola da dare ne ya ko sai ga mutun ya dan ko dai barayi ne suka zo min al-khawfi daga tsoro bom ya tashi a can bom ya tashi a nan an harba wannan an kai ma kana tsoro kada ya zo kanka Allah kada ya kawo kanku kawo ana ta saka mutane an saka wannan an saka wannan miliyan goma miliyan biyu miliyan biyar kai ma kana tsoro kar ka bi wani gari kai ma a sace ka kar ka bi wani lungu a sace ka Allah kada ya sa a sace mu Allah kai ya sa a sata zuri'a mu Allah ya kar ya sa a sata wani wanda ma muka san shi tsoro ne ko ba tsoro bane wannan Allah ya ce duk za mu jarabce ku da shi kina da kauce Allah ya ce na biyu in ba a jara in ba a jarabce ku da wancan ba to za a jarabce ka da na biyu alju yawa yawa babu abinci ko ko ga abincin kai kuma ba ka da kuɗi sai a yi jarabawa ne sai kai haƙuri yau da gobe sai labari ko yau ka kwana ka yi ni babu abinci wata rana kai ne za ka zamanto mai raba ma wasu abinci matukar ka yi haƙuri shi abin da Allah baya so shi ne a jarabta ta ka kasa haƙuri kai ta raki wallahi ni dai ban san bai dama Allah ba kuma dai Allah baya so na ne kaza kaza kaza wani tare da shi muka taso ka gani yana da gida yana da hudu Allah bai rai ne Allah baya sa in aka jarabta ka to yi haƙuri kai ta roƙon Allah Allah ya sa na jaraba wani Allah ya sa na jaraba wani domin in ba haka ba to sai mutum ya bani min al-ju'i yawa kaga duk wanda ya dalibantaka yayi yayi almajiranci zai ga maka yaya rayuwa take ko abinda ma za a ce an zaga an zaga an zaga za a nema a samu ko in ma ba irin wannan almajiranci da mutane suka sani ba dalibi wanda yake zuwa makaranta ko boarding school jami'a zai ga maka yayin wa yake ko haka nan mutum wani rana zai tashi ba daga shi sai kudin da zai kai shi makaranta ya dawo sai mutum ya tada shari to yanzu a za a yi sai ce to bari a hau moto ya je makarantar a yi karatu alabaci sai ya ci abinci da wannan kudin motar dawo mai in zai dawo sai ya dawo a kama ɗalibai nawa ne muka san sun yi wannan ai suna da yawa ko ba mamaki a nan wurin ma akwai wani haka ya faru da shi to amma yanzu ba kudin motar ba ko abin da ya ninka kudin motar so goma Allah ya bashi saboda ya yi hakuri ya jure ma wannan wahala har an gama hausa wannan wurin shi Allah subhanahu wa ta'ala yake walju za mu jarabce za mu jarabawa kan yunwa mu gani wane ne zai iya hakura za a ga wani shi dako yake yi ya tashi ko kawo babu ya zaga ya zaga ya zaga ya zaga da yar za a samu naira ɗari wani naira ɗari ita zai zazza da ido a kanta ita yanzu ya za a yi ko ba ka ba sai fito bari sai abinci naira sittin ya aje naira arba'in haka za ga mutum ya ta dubara ya ta dubara wata rana sai ya zama Allah ya azarta shi ne mai ɗaura buhun kaya kuma ko ba ku san haka na faruwa ba da shi ne mai dako da shi ne ɗan dako amma yanzu Allah ya fitar da shi daga wannan angin yanzu ya yi kuɗi ko Allah ya yassare masa Allah ya buɗa masa yanzu shi ne in ya so kaya a yana iya ɗaura ma wani shima da bai yi haƙuri ba da zai zama haka a yanzu kai ne kake tsare ma wani shago kwastoma ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku shigo nan kafin kuna da kaya kana kaza kuna da kaya kana kaza kai ta haƙuri kai ta haƙuri kai ta haƙuri wata rana sai ga kai ma Allah ya bude maka ka ka mallaki har shagon naka kai ma yanzu ga wasu sun zo suna cin abinci a karkashin ka duk wayannan mutanen da kake ganin a wannan gidan sama da wayannan rukunonin da duka yaran shago ko ba ga wani ba duka yaran shago ne da sun ki yin haƙuri za su ci moriyan wannan hidimar ba za su ba to haka shi haƙuri yake da tafi kai duk wani aiki da ka sani in ka cira haƙuri to wahala ne za a yi kowane irin aiki ne in ka cira haƙuri to wahala ne zai duba ko da ko cin abinci ne kaga cin abinci ma aiki ne to in ka kasa yin haƙuri wurin cin abincin ba wahala ne zai duba ko yanzu idan baka yi haƙuri ba ka sa hannunka ka dabo abincin zai ciyu kaga sai ka yi haƙuri ka sa hannunka ka ɗauko ka sa za ka shaya kai kana da mata maka ya tsawa matan ka sa maka to matan ta sa maka a baki idan baka yi haƙuri ba ka tauna shi ke na abincin kawai daga an sa baki sai ya wuce dole sai ka yi haƙuri ne ka tauna domin har ƙa'idar take Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa malam yace Allah yace a cikin ayan wa naqwal jumi wa naqsin min al-abwal Allah ya ce haka nan za mu jarabci mutane da tawaya na dukiya kana da naira ɗari ɗarin ta faɗi shi ke nan sai ka mutu saboda naira ɗarin ta faɗi ya malam na ai daga lokacin sai ka ce Allah ya mayar maka da alheri ko sai ka ci gaba da rayuwarka a kana da mashin an sata mashin din shi kenan sai ka ce shi kenan kai ma zan fara ka hutu saboda an sata ina sai ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya mayar maka da mafi alheri dama a baya mun faɗa ko Misali sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda wani abun musiba ko bakin ya same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni min musibati wa akhrijni khairan minha Allah zai mayar masa da mafi alheri to ai wannan ayin ne Allah ya ce wa nabu wannan kulli shay'in min al-khawf wa al-ju'i wa nafsin min al-amwal wa al-anfusi wa al-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hada ni ko والأرحام ولو لكم شيء من القدر والجن ونفس من الأموال والأنفس Allah ya ce in ba mu jarabce ka da wancan ba to za mu jarabce ka ta hanyar rasa rayuka wannan watan baban ka ya rasu kai kuka wayo Allah ayyo Allah Allah ya ji gan baba amin Allah ya ji gan Allah ya tsaya amin amin shikenan bayan sati biyu sai maman ka ta kara mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wayo Allah wayo Allah ka gani tsakanin baba da mama sati biyu Allah ya kansu yanzu shi ke nan sai wa na sai ni shi ke nan ana nan ana nan da Allah ya ce shi ma wannan ka yanzu shi ke nan sai ka ce saboda babanka ya rasu mamanka ta rasu wanka ya rasu shi ke nan sai ka ce jama'a sai ka mutu sai ka kanka Allah ya ce a wannan din ma da ka gani babanka ya mutu mamanka ta mutu ko wanka ya mutu ko kaninka ya mutu ko ɗanka ya mutu shi ma nau'i ne na jarabawa a gani ya za ka yi in ka rasa su shi ke nan sai ke ta birgima a ƙasa ka ce goma kai ma ka mutu ko ka je ka ce goma jirgin ƙasa ya buɗe ka Allah ya ce jaraba ka muke mu ga yaya za ka yi za ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ne ka yarda cewa kullu nafsin za'iqatul maut cewa kowane rai ne ɗanɗanon mutuwa ne kai ma za ka mutu ka zo kan gabar ya ta yanka a rayu kenan jarabawa wal anfus Allah yake wa samarat haka nan ƴaƴan go ƴaƴan ƴaƴan itatuwan ku in mutum mai noma ne ba yana yin yana yin yana da gona ba ko akwai mangoro akwai gwaiba akwai apple akwai abarba akwai su menene ko duka ba ta suke ba Allah yake sai mu jarabce ka a cikin su duk abin da ka shuka ya yin albarka mun yi haka ne mu gani ya za ka yi wasu malamai suka ce a samarat a nan yana nufin ƴaƴa wanda mutum ya haife su to duka zai iya dauka ƴaƴan da ka haifa su mutu shi kenan kai ma zai kace killa Allah ni da na ce a duniya ba mutu ba Allah ka sa ƴaƴa na su mutu ai ne kamata Allah ka sa da mutum zai ma Allah haka ba zai ma Allah haka ba kenan duk lokacin da ka kara fa wani abu to ana son ka dingina ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ta haka ne za ka iya cin jarabawan da Allah subhanahu wataala yake domin shi Allah subhanahu wataala yanda zai jarabta ka daban da yadda zai jarabta ni yadda zai jarabta ni daban yadda yadda zai jarabta ka ko wani sai ga Allah subhanahu wataala duk bai jaraba bai jaraba shi ta wayannan hanyoyin ba sai Allah ya jarabta shi ta hanyar matan shi matan shi ne za ta ta bashi wahala amma ga mutanen gari kowa na tsoron shi da ya zo sai ga ana ta kaucewa ana ta kaucewa ana gashi nan ya zo gashi nan da ya ce kai zo nan ɗibo ruwa sai ga mutum da sauri ya biya ɗibo amma shi ma da ya dawo gida sai ma nan saurara ce ko ko hajiya barka da sai ga mutum ya zauna kuma hajiya wallahi muna da mutum fa da wani ce ba za ka ce ba kira wacce ga mai tsawa kana wani aiki to ku shi kenan sai ga mutum ya daddana wayar kuma dan Allah wani ka yi hakuri wallahi wannan uzuri ya kama ni a gida yanzu shike sai ba akwai wanda ba sai ya shirya tsaf zai fita ya je aiki sai ma nan ce yau ba za ka ce ba ga su kuma shi a waje tsoron da ake yi ba in malami ne kaga ɗaliban shi a makaranta tsoron shi suke yi ma da ya dawo gida da yin da matan shi ke jira shi sai da kai irin su biyu ka ga mutum dai sai ka rena shi to kowa da irin jaraba wani kuma ba haka bane wani ba matan shi bane za a jarabce shi wani yaron shi yaron da ya haifa da cikin shi ya ce wallahi baba in ba aika sa baba ba zaman lafiya ya ce to dan autana to dan autana sai ai wannan abin da zai makanta maka rai haka za a gani wani kuma ba haka bane wani budurwa ce budurwa sosai wannan yace wallahi ina son zan je kasuwa gobe zan so mamana a tamfa da leshi wanda za a yi amfani da shi dan Allah da nan ta har kana iya gawo ma za ka sai mamanka a tamfa da leshi ba za a saya musu ce to shikenan kai za ka ji ganin abun kamar almara ya tace kuma shi kenan sai ya hau kai wasu matansu ne na gida ma suke musu haka mutum ya ce za a siya wa maman kaza maman ta yi ta ce a ba za a siya ba ko ya ce za a siya tamfan dubu uku misali ko dubu biyar sai da ce a ba za a siya ba a tamfan dubu ɗaya da da ɗari biyar za a siya kai maman ka ta tsoro ba me za ta yi da wani a tamfan dubu biyar shi kuma zai ce to ba kuma haka ne ba to wa ma ba ta makalliya tunda baban ya riga ya rasu sai ga saboda rainin wayo sai ya je ya samu maman shi a tamban naira dubu ɗaya ɗari biyar ko naira dubu biyu amma ita wannan budurwar tashi ko wannan matan nashi sai ya sai mata a tamban dubu biyar dubu goma to almuhim abin da nake kokarin mutane su gane shine yanda Allah yake jarabta kowa da ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu jarabawa Allah ya sa mu jarabawa Allah kar ya sa mu fara cikin halaka malam yace da wannan karatun zaka gano hakuri a musulunci an kasa shi zuwa gida uku ka saurara da gani wanne ne kake yi kai ko duka uku kake yi ko biyu kake yi ko ɗaya kake yi malam yace na farko sabrun ala ta'atillah hakuri kan bin umarnin Allah Allah ya ce ayi sallah to in lokacin sallan yayi duk abin da kake yi ka je kai Allah ya ce ai azumi to da zaran wannan azumin ya tsaya a ganka kana azumin Allah ya ce ai wa iyaye biyayya to duk lokacin da kake gaban iyayenka ai kana musu biyayya ko ba ka nan ka mutunta kake da wani abu ya taɓa mutuncin su an gane wannan wannan aka san hausa ba a wasa da shi ko san hausa dai ba a wasa da abin da zai taɓa mutunci iyayen mutum san hausa ana da wannan alhamdulillah ko makwabtanka musulunci ya ce ka mutunta su ka girmama su kar ka cutar da su domin wannan Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yujarahu duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira kare ya kuskure ya cutar da makwabcin shi to kaga as-sabru ala ta'atillah yin hakuri kan bin dokokin Allah bin umarnin Allah wannan shine hakuri na farko a musulunci hakuri na biyu shine sabrun ala ma'asiyatillah haƙuri kan barin saba wa Allah mutum yana son ya yi zina amma sai ya tuna cewa Allah baya so to sai ya yi haƙuri ya ki saba wa Allah ta hanyar yin zina mutum yana son ya sha giya sai ya yi haƙuri ya ki shan giyan nan mutum yana son ya sha taba sai ya yi haƙuri ya ki shan taban nan domin saba wa Allah ne ana ganewa na ka zare min ido ai ta ba saban Allah ne malam me yasa domin cutar da halittan kanka ne Allah kuma ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada mutum ya kuskure ya je wurga kanshi zuwa ga halaka ai duk wanda kaga ya ya je yana kan taba to ya wurga kanshi ai ga halaka domin yana kokarin ya lalata wannan abun nan da yake long stay da hausa ana ce mai gungu to kaga mutumin da ya wurce kanshi ya je ya lalata gungun shi dan Allah ya ce mutum shi ya goya ya ci da kanshi to musulunci kuma ya hana ka cutar da kanka yace cutar da kanka sabon Allah ne ya zama haramun ko ya zama haramun sannan abu na biyu barnar zuciya ne ko da yanzu in sare zaka ga wani wanda yake kan taba ka tambaye shi yanzu tun daga fara kan taban shi har zuwa yau da kake magana da shi yana ganin a kiyasance ya sha kwanan taba ya kai nawa wanda ya iya kimantawa ba zai iya ce maka ya sha paket kwali kwali na taba zai ce maka ya sha ya kai dari ko akalla kenan ba zai iya ce maka ya sha ya kai paket dari to sai ka ce a tsaya a lissafa kowane taba kwara ɗaya nawa ne ko da ce naira ashirin ashirin ne ko ko ya wuce yanzu daban-daban ne kala-kala to wane ne mai sauƙi-sauƙi sai mu buga lissafi na goma goma to na goma goma a mukaddara wa ayi misali ne muke saboda mutane su gane ko a paket kuma ana samun kaman guda biyar ashirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi ke naira goma to ashirin nawa ne ɗari biyu sai ka ce ɗari biyu ko ɗari ka ga ba karamin kuɗi bane kenan kenan wannan ɗari biyu a buga mana mana ɗari biyu to ɗari nawa kenan dubu ashirin dan Allah wannan naira dubu ashirin ɗin bai san mutum ya yi jihali ba ballanta na wani bai zai gaya maka shi ai da fara shan taban shi yanzu yana ganin ya kai shekara goma kenan wanda ya fara shan taba ya kai shekara goma zai sha sake ya kai dubu yanzu ko ba zai kai ba zai kai ko a nan layin akwai wani yaro da aka taɓa yi a rana ya kai sha fage a nan layin ban san da kama sunan shi a rana ya kai sha fage a ba san kama ba fagen hudu a rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga mana ya ce ya san wani shi a rana ya kai sha fage hudu to sai ka ce hudu to talatin in ya baka wannan adadin sai ƙara bugawa ka ce to wannan adadin to goma sha biyu shi ne zai baka na shekara ba kaga kenan shi ya faɗa kuma mashi wanda sa yake yin arziki shi ne mana ko domin idan mutum ya sa faket guda ɗari ya ƙona naira dubu ashirin ke to kaga shi ya haɗa kai shi ma ya arziki kenan shi yasa zai ga abokanai shi suna ta arziki shi kuma ya kasa yin arziki a shi ta nan ne yake yi ana gano maganan ko saboda haka muke faɗa cewa shan taba ɗan haramun ne yan uwa musulmi ne kawai ne kokari mu kiyaye faket ɗaya dubu shida faket ɗaya ya fi dubu a kenan ka gani irin wannan na turawan kenan ko kato wannan addu'a ɗan Najeriya kuma ya sha taban dubu a can ai kaga hauka ya kama shi akwai masu kuɗi masu haka to Allah mu ya tsaye ne tsaya zura mu kenan mutane da yawa sun gano inda matsalolin suke ko idan baka tsaya ta hana su ba sai ga kamar ba komai yayi naira goma goma ne sai baka san wannan naira goma goma ba cikin arzikin da Allah ya yi maka ne ko wasu na cewa ai wallahi ba su sun yi sun yi su dena sun kafa ne a'a ba haka ba ne ai idan kana son ka dena ko idan da mutum yana shan kara guda uku ne to sai ya rage sai ya dawo biyu bayan sati ɗaya ya rage koma kara ɗaya bayan sati ɗaya shi kenan sai ya ce ma ya daina tunda da azumi ai ana yi ko da azumi ai ba fata ko wasu sai an kira sallah sai sha ko ba haka bane amma dai da wuya kaga mutum musulmi da rana nasa ana azumi ya kulle taba yana sha idan har mutum zai iya hakurin awa awannin da tun daga asuba har zuwa a kira sallah kenan zai iya jurewa ya daina zama gaba ɗaya an gano maganar Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa kenan sabbun alama fitillah hakuri kan saba wa Allah shine nau'i da shi wanda na farko hakuri kan bin dokokin Allah na biyu hakuri kan barin sabawa Allah madaukakin sarki malam yace to ga hakuri na uku wanda shine na karshe da kanshi kuma za mu tsaya Allah ka gana dani ya shi na uku shine sabrun ala aqdarillahi al-mu'lima hakuri kan kaddarori na Allah wanda yake masu zafi ne an gane kaddarori na Allah masu zafi ko shikenan mutum ne yana da gidan sai kaddara sai ta fada ba gidan sai ya kone to ka iya yin hakuri akan wannan wannan hakuri kan da'a ne ko hakuri kan sabon Allah kaga wannan hakuri ne da kaddara da ya samu mutum mummuna ko to mutum ya iya yin haƙurin to shi ne nau'i na uku a musulunci wanda musulunci yake bukatar kowane musulmi da shi haƙuri na farko haƙuri kan bin Allah haƙuri na biyu haƙuri kan saba wa Allah ka daina saba wa Allah kai haƙuri kan ka saba wa Allah haƙuri na uku shi ne haƙuri kan kaddara da ta faɗa wa mutum mai zafi ko a baka taɓa ganin wani an ba shi kyautan gida ko an ba shi kyautan moto bai ce wallahi na yi haƙuri da wannan ƙadarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka bani miji wallahi ni bana son mota wallahi ni bana son ta amma tun Allah ya kaddara na samu motar nan ko na samu gidan nan zan yi hakuri haka ba gani wani haka kenan ana bukatar kai hakuri ne lokacin da abin da yake mai zafi wanda zuciya ba ta so ya same ka sai kai hakuri ka yadda cewa haka Allah ya kaddara an gane wannan sai mutum ya hakuri cewa haka Allah ya kaddara tunda malaman musulunci suna magana cewa ba su ma irin wannan ka tsaya sosai ka duba zai yi kuma kai gida kanka ko ba haka bane yanzu mutumin da zai kwanta bacci sai ya kunna kendir ya daura shi akan kafin ɗakin shi idan ɗakin ya kama da wuta zai ce Allah ne kawo an gane wannan ko kaga to irin wannan ko ba za su faɗa wa mutane gaskiya ba ba za su ce wallahi ni ne na sha ba na kunna kendir na daura akan kafin ba sai wallahi ina bacci ne kawai sai na ga ana yi wa ana wayo wayo ba zai faɗa ba yace ai kirki ne ba ana gano abin da kan ko to ko da ma kaddara ta same ka sai mutum ce ce kai ma kai iya kan kokarin ka rika karewa kar ka zo kai sakaci da rayuwanka ka ce wai Allah ne daura ba an gane wannan domin ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in kai kyakkyawan abu ya same ka to daga Allah ne in ka ga mummuna ya same ka to ka tsaya ka fito sai yan wanka ba su ba ka shawara ba ka daina abota da wani sai ka tuno suka ai ɗan uwana sun taɓa gaya mun kuwa in daina mu'amala da su wani criminal ne ko yanzu da shi an zo kame yan sanda sun zo kame ko yan kato da gora sun zo kame an gan an gan tare da ta bar wai wannan kama ki za ku sai ga mutum wallahi na zo wucewa ne ƙarya kake an gano yin da abubuwan yabo ta ji yanzu kaddara ta zo ta haɗu da kuma ganganci ya je ya yi abota da mutanen banza jami'an tsaro sun kama shi an gane wannan ba za a ce wa mutum wannan hanyar akwai yan fashi yan fashi sun tara hanya ba sai mu ce ta ba komai duk abin da kaga ya samu mutum Allah ne ya kaddara sai ya shiga sai da shi Allah ne ya kaddara maka wannan sai ga maka da na sai musulunci sai ka tsaya kai iyakan kokarin ka na kare kanka daga wani mugun abu kar ya same ka bayan ka yi iyakan kokarin ka ta yi sai abin ya same ka to wanda sai kace kuma Allah jarabawa ne daga Allah wannan an gane wannan ba zan kwanta a ɗaki na ba kawai in ce wai kuɗi yanzu sai kuɗi ne sai ba na sai ka tashi ka ɗan motsa ko Allah yan wa a nan wannan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali zalika qadru alayhi liman mawla wa liman nasir idan akwai mai tambaya daya biyu uku sai mu ansa ga ladan ya riga ya shigo in babu kuma sai mu addu'a sai mu